ya dangane da magana da magana dangane da al'arshi da kursiyu ko cewa da al'arshi da kursiyu gaskiya ne kuma da cewa Allah ya halicce su ne yana mawadaci game da su ba don yana da bukata da su ba sannan kuma ilimin Allah da ikonsu sun kewaye komi kuma shi Allah yana saman komi sannan ya gajiyar da halittunsa da kewayewa game da shi nan mun ka tsaya to ci gaba da yadda aƙida kamar yadda imam ɗahawi ya kawo aƙida ta ahalar sunna wal jama'a ya ce wani kulu kuma mu ahalar sunna muna cewa muna itikadi inna Allah hatta kada Ibrahim khalila cewa lalle Allah ya riƙe annabi Ibrahim matsayin khalil wa kallama Allah Musa ta kalima kuma muna itikadin cewa Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salamu magana imanin muna masu imani da haka wa tasdiqan muna masu gaskata haka nan wa tasliman kuma muna masu sallamawa game da haka nan kun fahimta wannan yana daga cikin aqida ta ahlus sunna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya rike annabi Ibrahim matsayin khalil ina dalili cewa Allah ya rike annabi Ibrahim matsayin khalil faɗar Allah maɗaukakin sarki cikin Ƙur'ani da ya ce wata khazallahu Ibrahim khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim matsayin khalil khalil shine badaɗai khalla tana gaba da tana gaba ga mahabba mahabba soyayya khalla kuma badaɗantaka masoyi bai yi girman khalil ba kun fahimta soyayya ta ƙarshe ita ce khalla sai an so mutum ya an ƙara ba gaba sannan aka cin khalla to Allah tabaraka wa ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil wa kallama Allah Musa ta kalima kuma Allah ya yi magana da Musa Musa shi ma ina dalilin cewa Allah ya yi magana da shi fadar Allah da ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa magana to waɗannan abubuwa guda biyu me dalilin da yasa Imam Dahawi ya kawo su ko ko me dalilin da yasa ahli sunna sun kai itiqadin su saboda akwai wasu mutane da ke musun su ko wasu mutane kamar jahamiya mabiya jahamum dirham sun ce baya halatta a ce Allah na son wani abu ko so ba a bai halatta da soyayya da halla duka ba a jingina su ga Allah ba a cewa Allah na son abu ko Allah na son wani balle a ce Allah ya riki wani matsayin khalil badadai kun fahimta me a dalilin su sun ka ce domin soyayya su 'yan jihamiya ya cewa an karatul jihamiya haƙiƙatal mahabba min aljanibai ne ɓangaren batattu ɓangaren 'yan bida'a da ake kira jihamiya su wane ne 'yan jihamiya mabiya jiham ibn dirham za ku ji su to 'yan jihamiya sun musanta haƙiƙatal mahabba haƙiƙanin soyayya min aljanibai ne daga ɓangarorin biyu bangare biyu an ga soyayya to duk bangarorin biyu sun musanta yan jahamiya sun musanta su in ce ba a jingina su ga Allah da wani bangare da wani bangare da mahabba soyayya sannan da khalla ko cewa Allah na son wani ba a yi balle a ce Allah ya riki bani matsayin khalil kun fahimta za'aman minhum saboda riya wasu annal mahabba cewa soyayya la takunu ba ta kasancewa illa limunasabatin sai don wata dangantaka bainal mushibbi wal mahbub tsakanin ko muhibbi tsakanin mai so wal mahbub da wanda ake so sun ka ce kullum in ka ji an ce wani na son wani to ya nuna akwai wata dangantaka akwai wani abu da ya hada su wa annahu kuma yadda al'amari yake sun ka ci gaba da cewa la munasabata babu wata dangantaka babu wata munasaba bainal qadimi tsakanin marashi farko shine Allah shine al-qadim wal muhdath da fararre shine dan adam tujibul mahabba babu wata dangantaka tsakanin Allah da dan adam wanda ke wajabtar da soyayya wanda ke wajabtar da wai Allah ya so wani waka zalika an karu hakikatar takalim to kaji shi dalilin sun kace don haka ba gaskiya na ba ƙarya ce a ce Allah ya rike annabi Ibrahim matsayin khalil to yanzu sun ha ƙaryata Allah don shi ya faɗi cikin nasu tunda ba hadisi ne kace hadisin bai inganta ba nasin Qur'ani ne Allah ya ce wattakhadha Allah Ibrahim khalila don ku san bata ba yau an kawara ba nassin qur'ani ne kwalan kwalan wacce khazallahu ibrahim khalila Allah ya rike annabi ibrahim matsayin khalil sun kace ƙarya ce Allah bai rike shi matsayin khalil ba kuma har yau suna ganin suna nan musulmi su ƙarya ta Allah ba to me me ake nufi sai su ba khalil su yi mai wata tawili ai ba waccan hulla da kuke nufi ba ita ake nufi ba wani abu ake nufi shine tawilin ko ma'ana yake na waka zalika an karu hakikatin takale hakan ga kuma su yan jahamiya sun musanta hakikanin magana kama ta kaddama kamar yadda ya gabata mun yi magana game da alqur'ani halittar Allah ne ko maganar Allah ne nace muku ahli sunna sun ce maganar Allah ne yan bid'a sun ce halittar Allah ne don mi saboda bai halatta a jingina magana ga Allah Allah bai magana to shi yasa to ce tunda su sun dauka Allah bai magana bai halatta Allah ya magana ba daidai bane Allah ya magana to kaga ina magana cewa kuma wa kallama Allah Musa ta kalima sun ka ce waɗannan siffofin guda biyu da halla da ya ce wata hazalla Ibrahim khalila da takallim cewa wa kallama Allah Musa ta kalima misaltawa ɗaya ne Allah kai misali ne misalai ne kawai amma ba hakikani ba kun fahimta wa kana awwala man ibtada hada farkon wanda ya fara kirkirowa da wannan shedana fil islam ga musulunci huwa al-ja'd ibn dirham wani shedani da ake kira ja'adu dan dirham fi awa'il al-mi'ati thaniya cikin farkon karni na biyu shekara ta 200 ba cikin karni na biyu kenan ba cikin farko farkon shekara 100 ta biyu fadda habihi khalid ibn abdullah al-qasri da ya ci gaba da shedana yana walwalan nasoshi na qur'ani da hadisai ingantattu ya zo da sabuwar aƙida ta saba ma qur'ani da sunna ko sai an ka samu wani shugaba wanda ake kira Khalid ibn Abdullah al-Qasri Amirul Iraq shugaban Iraq wal mashariq da can gabas duka Bewasit a garin da ake kira Wasit cikin ƙasar Iraq nan yayi zama shi wannan shugaban Khalid ibn Abdullah al-Qasri fada habiyai laye da shi ya an ka yi ya ce haɗaban nasa yau mal'ada shi wannan shugaban khalid ibn abdullahi da jadu ibn dirham ya tsananta ga shaidana yana zuwa da aƙidu waɗanda sun saba mai yana walwala nasoshin qur'ani da hadisai ingantattu sai malamai sun kai mai fatawa to wai mi an magani sun kace ba magani illa a kashe shi yace to yayi zan kashe shi kuma mafi kaskancin kashe sai ya shirya ya kyale sai ranar sallar layya baran na aka laye ba kaɗaban nasa sai ya zo masallacin idi shi wannan shugaban yawa mutane hudu ba yau mal'adha ranar layya faƙala cikin hudu ba sai ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane da hudu wanda Allah ya faɗi ko ya layya ta ƙabbala Allah da hayaku kuma Allah shi karɓan muku layoyinku fa inni mudahin ni kuma yau zan yi layya da abin da ba a saba layya da shi ba zan yi layya bil ja'ad ibn dirham da ja'ad dan dirham yana zanne cikin sahu yace da shi zallaya don shaytana ta ta yawa don me za Allah ya da shi innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila saboda ya ce Allah bai rike Ibrahim khalil ba ya ya yi taka tsakaina da Allah me a hukuncin wanda ya taka tsakaina da Allah a kashe shi hmm wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafiruna wallam yukallim Musa takalima kuma ya ce Allah bai yi magana da Musa ba magana sun manazal sai ya sauko daga abin da ya hau yana hudu ba fada ba hagu ya ce abin ga ni sunan su dogarawa su kamo shi an kamo shi ba liman na zuwa da laya ta yi ragon laya ta hilin idi bai yanke don kowa ya gani ta yanke tashi sai ya ce dogara su kamo sun kamo shi kamar wasa in hada ma gaban hilin idi ya kwanta sai ya laye da shi ba a taɓa laye mai albarka ba irin ta ba su ba wuya yanki kayan banza wa kana zalika wannan abu wannan layya kuma da shi wannan sarkin yayi da Ja'ad ibn Dirham ya kasance bi fatawa ahli zamanihi da fatawar mutanen zamanin sa min ulama tabi'in na malaman tabi'ai su ne mai fatawa amma su ba lai sun ce su abin sun ce a kashe shi to shi ya daukan maka ne to bar in yi mai kashin da ya kone kaskanci kashi bayanan jama'a fajazahu Allah an ad-din wa ali khairan Allah ya saka mai alkhairi game da addini da mutanen addini don haka ko gobe wanda ya zo da aƙida wadda ba ta da kyau in ga shari'a musulunci abin da hukunci ne kisa domin gara a kashe shi shi ɗaya da ya kashe mutane zai yawa sanda dukkan zo kana watsa aƙida mugunya cikin mutane duk wanda ya karɓi aƙidan nan ba ka kashe shi ba ka kashe shi to da a bari ya lalata jama'a a kashe shi sai aƙidar ta tsaya ina fatar kun fahimta to kun ji labari ne ko to sai dai kash mafarauta sun yi sake da misa ta yaya ko da an haka shi ya watsa ta cikin mutane shi ya bannar mugun malami yayi wa akhadha hadha al-madhhab an al-jadi al-jahm ibn safwan sai wani shedani na baya ne da ake kira jaham dan safwan ya karbi wannan mazhaba ta ta bata an al-ja'd daga ja'd din da an kai laye da shi fa azharahu ya taimaka ma wannan mazhabar wa nazara alai kuma yayi jayayya da malaman zamanin sa akan wannan mazhabar wa ilaihi udifa qaulul jami'a zuwa ga shi wannan jahmum nusafwan zuwa gare ake lika sunan da anka samu su ana ce musu jahmiya jahmiya ma'ana mabiya jaham ibn safwan almajirin ja'ad dan dirham kun fahimta shi ma wannan jaham shi ma bai sha da dadi ya faqatalahu muslimun na ahwas shi ma wani sarki da ake kira muslim dan ahwas shi ya kashe shi amiru kurasana shugaban kurasan biha nan garin kurasan nan ya kashe shi sun manta kala zalika sannan wannan aqida ta ciranta ilal mu'tazila zuwa ga mu'tazilawa atbai amr ibn ubayd mabiya amr dan ubayd wa zahar qawluhum zancin su kuma ya bayyana zancin su ya bayyana fi asna'i khilafatil mamun tsakiyar khalifancin wani shugaba da an kai bagada da ake kira mamun shi ma shi almajirin wani wani mu'tazili ne don haka kuma sai Allah ya bashi sarauta don haka sai ya ya taimaka ma aqidat sai ta wasu hattamtu hina har sai da anka jarrabi hattamtu hina ayyamatul islam sai da anka jarrabi malaman musulunci lokacin nan ne anka jarrabi su Imam Ahmad da sauran malamai an kai Imam Ahmad kurkuku an ka fito da shi bayan yayi wata shidda an ka sashi yi muƙabala da malamai an kai mai buloli sai da ya suma uku an ka samai takunkumi ba a yadda ya sake fatawa ba ba a sake ba a yadda duk wani ɗalibi ya sake zuwa karatu inda yake ba kowa ba a yadda ya zo inda yake ba ko ziyara ce sai da an kasa doka har kowa ya kuma ziyara ta bancin yaya na biyu da Abdullahi da Salihu da sauran dai dokokin da an kasa mai har zuwa lokacin da Allah ya kawo mai sauki an ka samu wani shugaba ahli sunna yayi liftin din waɗannan kangogi da an kasa mai ina fatar kun fahimta to kun ji yadda abin yake ko yace wa aslu hadha asalin wannan da'awar ta jahmiya ma'khuzan anil mushrikin an karbo ta ne daga mushrikai wa sabi'a da sabi'awa su asalin waɗanda na fara hitowa da Allah bai rike Ibrahim Khalil ba kuma Allah bai magana da annabi Musa ba nissa sun ka kore saboda ra'ayinsu na cewa bai halatta a ce Allah na son wani ba a jingina soyayya kamar yadda ba a jingina kiyayya ga Allah kamar yadda ba a jingina fushi ga Allah kamar yadda ba a jingina yarda ga Allah waɗannan duk ba suna cikin siffofinsa ba to duk sun kore sun ce bai halitta a jingina su ga Allah ta ji na an ka fara samu kore sunayen Allah ko kamar yadda kuma baya halatta a ce Allah na magana to tunda Allah bai magana kaga magana wa kallama Allah Musa ta kalima gare su bata taso ba sai sun ka kore ba san cewa nasoshin ƙur'ani ne sun kawalwale ba ina fatar kun fahimta an ka ce wani na sun wani me yake nufi me yake nufi yana sun sako soyayya ana yanta ne saboda wani abu kila ko don wata ɗabi'a ta ka ko don wani hali naka ko don wani abu shi ka sa a soka wallahi ina son wani don me saboda na ga yana son addini kaga ashe mai kai shi son ka saboda son addinin da haka wallahi ina son wani don wallahi mutum ne mai natsuwa natsaccen mutum kaga don me aka son sa saboda natsuwan nan tashi ina son wani don me wallahi mutum ne mai tsafta baka taba gani cikin kazanta ba kaga don me aka so nai saboda tsaftan nan tashi to shine amma ita khalla kaga ashe soyayya ana yin ta ne saboda wata ɗabi'a ko wani hali naka amma ita khalla ba wata ɗabi'a ta ka aka so ba kai shakhsiyar ka aka so shi a bambancin mahabba da khalla ina fatar kun fahimta shi yasa kaga khalla ta fi isa matuƙa bisa ga mahabba ina fatar kun fahimta shi yasa duk duniya ba waɗanda Allah ya shelanta ma duniya cewa khalilai ne in bancin mutum biyu daga annabi Ibrahim alayhi salam sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dai Allah ya ce ya rika matsayin khalil cikin nassin Qur'ani Allah ya ce wata sallallahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim khalil shi ko cikin hadisi sai wanda Imam Bukhari ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah hatta khadani khalilan kamar ta khada Ibrahim khalila Allah ya rike ni matsayin khalil kamar yadda ya rike annabi Ibrahim matsayin khalil da a ce annabi Ibrahim ɗaya a khalilullahi to kaga nan sai a ce ya tsere ma annabi Muhammadu da wannan ba abinda wani bil adama ya tsere ma annabi Muhammadu da shi babu shi don haka ga shi yasa da Allah ya rike Ibrahim matsayin Khalil shi ma annabi Muhammad jika Ibrahim shi ma Allah ya rike shi matsayin Khalil kaga sun yi equalizing da annabi Ibrahim ganan ina fatar kun fahimta shi ma annabi Musa Allah ya yi magana da shi cikin bil adama wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin ba wani bil adama ko shi wane ne da da ya kai ga Allah shi magana da shi sai dai ta hanyar wahayi ko ko bayan wani shamaki amma in bancin annabi Musa to annabi Musa ya samu wannan fifiko akan sauran bil adama duka na duniya wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya yi magana da annabi Musa directly direct conversation ba ta hanyar wahayi ba ba ta bayan wani shamaki ba directly Allah ya magana da shi to da a ce annabi Musa ɗaya Allah ya magana da sai mu ce to annabi Musa shi ko nan ta gehen magana da Allah ya cire ma annabi Muhammadu sai shi ma annabi Muhammadu daren da an kai Isra'i da Mi'raji da shi ya ba mu labarin shi ma Allah ya yi magana da shi ba ta hanyar mala'ika don ya ban mala'ika Jibril to Sidratul Muntaha ba shi aka ba sako ba to in kun ka bi hadisin Mi'raji tiryan tiryan iyakar Jibrilu Sidratul Muntaha wata magariya ce da an ka kai nan jibril ya ce to isa to kai fa yace a ni ban taba wuce nan ba shi yasa ake kiran ta sidratul muntaha ba wata halittar Allah da ta taba wuce wannan magariyar ba ma wata taba kaiwa na imbancin jibril shi ma jibril ya ka ta annabi sai annabi ya wuce don haka ga ashe maganar da sun kai da Allah har an ka bashi sallah ba ta hanyar mala'ik ba ta hanyar wahayi bane ba jibril an ka aiko ba directly ya an so kaga nan ma annabi ya yi kulazin da annabi Musa ta magana da Allah ba wata daraja da Allah ya ba wani bil adam da ba a ba annai Muhammad ya ta ba amma shi an ba shi wanda ba a ba sauran annabawa ba duka balle wani mutum ina fatar kun fahimta to shine yace to kaga soyayya shine ana son mutum saboda wani hali nashi ko wata so ko wata dabi'a ta shi ko sabanin khalla ita khalla kai ake so shi yasa dama khalla daga khalla ne abin da ya shiga tsakiyar abu sun da ya shiga yanzu kaga in ka so mutum saboda yana mai tsafta ran da ya bar tsafta ina soyayya tana tsayi sai ka bar so nai dama ka so shi ne saboda tsafta ka so shi saboda mutum ne mai hankali ran nan sai gigi ce kaga soyayya shikenan ta wuce kun fahimta amma ita khalla soyayya wadda ta wuce son mutum saboda wata ɗabi'a shi aka so don haka ta wuce ta kai har cikin kokon zuciya shine khalla soyayya da ta shiga har cikin zuciyarka abin da ya shiga cikin zuciyarka ba abin da zai fitar da shi kun fahimta to wannan shine khalla amma gare mu mu mutane amma khalla ta Allah ba mu cewa soyayya da ta shiga har cikin zuciyar Allah wannan gare mu mu mutane ake siffanta khalla soyayya khalil kai ma ku khalil ɗinka shine mutumin da baka iya zama ba tare da shi ba shine khalil da tsirinka da bayyaninka komi kana iya faɗa mai akwai wani masoyi da masoyinka ne kana so nai kwasan ka tare ko iya san ku amma wata magana baka iya faɗa mishi to kaga ashe bai zan khalil ba khalil sai ya zan baka da saboda sun da haka ya baka da abin da haka ya boye mai duniya da alkhairinka da sharrinka da tsirinka da bayyaninka komi da wanda kowa baka son ya jiya to ban da shi shi kana haɗa mai shine khalil amma ga mutane to amma ga Allah kaga ba za mu ɗauka shi ma irin Allah dai kenan ba wanda ya kaso har cikin kokon zuciyarsa shine ce walakin na mahabbatahu sai dai son Allah wa khallatahu da khalladi tai ana yana yin ta ne kama ya liku bihi ta'ala kamar yadda ya dace da Allah madaukakin sarki ka sa irin sifati kamar sauran siffofi ne siffofi ne abinda an ka nema gare mu kawai mu yadda da su mu yi imani da su amma ba a ce mu bincike ya suke ba to haka ita ma mahabba da Allah to yanzu yan jahamiya sun musanta Allah na so Allah na riƙon bada ɗayi ko sun ce bayyo a ce Allah na so kamar yadda bayyo a ce Allah na ki bayyo a ce Allah na yarda bayyo a ce Allah na fushi wa'annan siffofin sun kore su to to ya za su yi da ayoyin alqur'ani kaga so inda kuka sanin Allah ta fi so mutane da yawa ai Allah ya faɗi cikin qur'ani yana so inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda ke yaki sahu saboda daga tafarki ne mayaka masu tahiya sahu guda su yaki kafirai Allah na son su inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutadahi Allah na son masu tuba yana son masu tsalki masu tsalkaka kaga Allah na son su akwai wani hadisi manzon Allah kira wani sahabi yace manzo Allah yana magana game da wani sahabi sai yace yace yace ma wani sahabi fika khaslatani yuhibbuhum Allah akwai wasu ɗabi'u biyu gare ka Allah na son su waɗan mi ɗabi'u yace al-hilmu wal anatu hankuri mutum yake mai hankuri Allah yana son ɗabi'a hankuri wal anatu da kuma natsuwa yan abu cikin tsanaki ba tare da garaje ba sabanin ajala shine anat kamar yadda wani mawaki ka cewa ta annitu sibiya sahi wajta nibil ajal fa in yaku fi sittin fadu ba liman fa'al ta anni kai abu cikin tsanaki ya sahi ya kai abokina wajta nibil ajal ka nisanci gaggawa kaga kishiyar gaggawa shine shine ta anni at ta'anni min Allahi wal ajalatu min ash-shaytan cikin wani hadisi yace fi ka khaslatan yuhibbuhum Allah kana da dabi'u biyu Allah na son su al-hilmu wal anat hankuri da kuma natsuwa kaga Allah na son su ashe kenan duk wanda adda waɗannan dabi'un kuma Allah na so ne ina fatar kun fahimta kamar yadda manzon Allah ya shelanta masa habbai da yawa cikin sahabbansa cewa yana son su wata rana mun karanto cikin bulugul maram wata rana manzo Allah ya kama hannun Mu'az bin Jabal yace ya Mu'az wallahi inni la uhibbuka wallahi ina son ka don haka fala da anna anta qula dubra kulli salatin makatubatin Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yace wallahi ina son ka don haka meye masoyi kawa masoyi ya bashi wani abu da alkhairi ko yace saboda haka kada ka yadda bayan kowace sallah ta farilla in ka kare face ka faɗi wannan yana cikin azkar dubur salat ka ce Allahumma ya Allah a inni ka taimaka mini ala zikirka akan ambatonka wa shukurka da gode ma wa husna ibadatika da kyakkyawan bautarka ku bayan kowace sallah kaka kuskura baka faɗi haka nan ba kaga kyautar da masoyi kewa masoyi kenan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zanne tare da wani mutum sai wani ya gitta sai sahabin ga yace annabi kaga mutumin ce wallahi dai Allah ya same su ne sai annabi ce ka faɗa mai yace ce ka faɗa mai sai ya zo ya faɗa mai yace yana son ka saboda Allah sai annabi ya kira shi yace to wanda durka son dan uwa ne ya faɗa mai yana so ne shi ko in dan uwanka yace ma ina son ka saboda Allah kai ko sai ka ce ahabbaka allazi ahbabtani lahu wannan da ka so ne saboda shi kai ko ya soka ita addu'a da zaka yi mai sai ka ce inni uhibbuka fillah ina son ka saboda Allah amma yanzu kaga irin wannan sunna tana da hadari sai an yi da hattara sai mutum kana so ne ya ce ya ba ya ce wa wanda ya ce yana so na sai shi ya shiga a bata wata ma'ana amma da tun da ya inganta ba bari za a yi ba sai dai ka san wanda zaka ce mai da kuma yadda zaka ce mai inni uhibbuka fillahi ina son ka saboda Allah na ga mutum haki mai son addinin Allah ni ko ina son ka saboda sai ya ce ma kai ko ya ce ahabbaka allazi ahbabtani lahu wannan da ka so ne saboda shi Allah kenan kai ko ya so ka na fatar kun fahimta da dai sauransu hakan ga manzon Allah gaba ɗaya ya ce yana son lansaru ba mun karanta hadisi cikin manaqibul ansar cikin bukhari yace wallahi ina son lansaru ina son mutanen madina mazan su da matan su yaran su da manyan su duk ina son su don haka duk wanda abba lansari yana da wannan soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka shi ko wani sahabi ya kudurta sadda duk tahiya ta kan mai da wani balansari ya alkawarin sai ya mai hidima tahiya ta kan mai da wani sahabi matashi shi ko yana da sai ya kama wa matashin ga hidima ya ce haba ya za ka yi mai hidima ni da a karim ya ce a'a manzo Allah ce yana son ku don haka mu ma muna son ku akan sun da manzo Allah kai muku shi yasa ni ni kudur ni dauki alwashin sadda duk ni tafiya da wannan sar sai na yi mai hidima don haka bari in ci gaba dai wannan ita a ka'ida ka so masoyan masoyanka sannan ka ƙi maƙi masoyanka amma kana son mutum kuma kana son maƙi ne to anta munafiqun koko kana son mutum kuma kana son makinai kana tare kuma kana tare da makinai ba a taɓa haka nan ba kun gani mun karanto kwanaki ai ko Anas dan Malik ya ce wani tela ya yi abinci ya gayyaci manzon Allah gida nai tela ga teloli na in bancin saba alkawari komi ba su ya yi abinci ya gayyaci manzon Allah gida nai to sai ya yi surin kabushi ya yi mai ta kabushi cikin abincin da mun ka zo da an haka manzo Allah sai na ga annabi yana ɗebo ka bushin yana yana da cintuka bushin yana ci sai ni lura yana sai ni yayo mai ka bushi ni ko ina kawo mai gaba gare ana zai ce da bakin ran nan wallahi da ki aimin miya babu ka bushi cikin ta da bakin ran nan Allah ya sa min son ka bushi akan ɗaya ya ga manzon Allah masoyi ne yana son ka bushi ita ka'ida ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu hakan ga akwai hadisin Amr ibn al-As wata rana Amr ibn al-As yace manzo Allah ya shirya wata rundunar yaki cikin rundunar akwai Abubakar da Umar da Usman manyan sahabbai duk suna cikin runduna amma sai yabba Amr ibn al-As jagoranci sai Amr ibn al-As yace a wato kenan inda na aji kai na wato na wuce nan runduna wadda an da Abubakar da Umar da Usman annabi ba kenan ga dukkan alama kenan annabi ya hiso na bisa gare su amma bari in da in confirming da an ka da ya iskan manzon Allah sai ya ce ya rasulullahi man ahabbun nasu ilaika cikin mutane wa ka hiso sai ya ce Aisha ya ce a cikin maza sai ya ce Abuha ubanta to baya neha ya ce Umar baya neha Usmanu ya ce to sai ni bari haka kaga ashe so ashe gaskiya ne ina fatar kun fahimta Allah ya faɗi cikin Qur'ani yana son mutane da yawa don hakan ga amma kaga bai faɗi yana son kowa ba illa annabi Ibrahim da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to nan mun ka gano ashe khalla ta fi isa matuƙa bisa ga mahabba ina fatar kun fahimta to to akan hakan ga sai an ka ce khalla ita ce so wanda ya shiga cikin kokon zuciyarka shi yasa kun ka ga ai lokacin da Allah ya riƙe annabi Ibrahim Khalil sai annabi Ibrahim yadda kofa shi ko ba abin da ya dame sannan illa Allah ya bashi haihuwa tsuha ya kama shi bai taɓa haihuwa ba ya roƙi Allah sai Allah amsa addu'a tai koyanga ta yi wannan Hajar sai ta yi ciki sai ta haifa mai ɗa ya samu Isma'il shine ɗa ne na farko ko wanda ya haifa da koyanga ta yi to kaga ga al'ada kan wanga ɗa ai dole ya sha lele to sai annabi Ibrahim ya sa son ɗan cikin zuciya ta yi Allah ce ko alama bayyuwa so na da son ɗaya shiga cikin zuciyarka don haka son aka yi a wanki zuciyar Ibrahim ta tsaya ga son Allah kawai ya hidda son ɗan nan bai kamata ya haɗa son Allah da son ɗa cikin zuciya ta ba kenan ya nuna mana ashe annabi Ibrahim don ya kai shi yasa Allah ya rike shi matsayin Khalil kun fahimta Allah ya kalli zuciya ta yagga ya isa shi yasa ya rike shi matsayin Khalil to yanzu ga jarabawa ya samu ya ɗau kusan ɗa kuma ya bari ya shiga har cikin ƙoƙon zuciya ta kamar yadda son Allah ya shiga cikin zuciya ta Allah ce bai yiwa to shine sai Allah ya umurta cewa yanke ɗan ya yanke ɗan don a jarabai a gani shin da Allah da ɗan wa ya heso kaga inda ya heso ɗan zai ce a'a wallah Allah nan kan sai dai mu samu saɓani da ma bai yanke ɗana kai tsaye ce an gama ya Allah yana can ƙasar su iraki fa an ka bashi umarni ya hau raƙuma tai sai sai inda makka take yanzu ya taho shi ɗai ya haihuwa kuma shi hujjatar tarniyar da an kai kafin ya samai da addu'o'i da ƙiyamun laili da komi an yi sannan an ka samu da to yanzu Allah ce kuma ya yanke shi akwai jirba da ta wuce wannan ya ɗauki zandame mai yuka to ya san mace rauni gare ta in ya faɗa ma uwar yaron ita kan ba ta yarda don haka ya ki faɗa mata sai ya ja yaron ya bar garin makka ya ta inda mina take yanzu inda aka hadaya mina kaga bayan garin makka to nan na sai yace ma yaron ga abin da Allah ya bani umarni na ya mahalki yace to baba ai kai annabi ne mahalkin annabawa wahayi ne bismillah na hmm da alma tumar ko ka aikata kaga shi ma yaron da ya kai ka aikata annabi Ibrahim with also sai ya rike ya kwantar da yaro da zuciya guda yanka ne zai kaga ya abin ga watallahu lil jabin yakka sai ga gehen goshi yakka sai hakan ga yadda aka kada dabba gehe a yanki to ya yanka haka fana da yana sai mun ka kira shi an ya ibrahim ya kai ibrahim tsaya kasar da katar ru'ya ka gaskanta mulki bar haka nan jada wa fada yana bi zibin sai mun ka fanshi isma'ila da wani abin yanka in rago ne in menene sai mun ka fansai da wani abin yanka sai annabi ibrahim ya yanki yanzu dai ya ci jarabawa to da bakin ran nan sai son Isma'ila ya hita ashe yana iya kashe shi kaga ashe ya nuna kenan bai kai so ne bai kai son Allah ba shi Allah ya san da haka amma don a nuna ma duniya ina fatar kun fahimta to babu mai zama mai cikakken imani sai wanda ya zan haka nan an yakuna Allah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzo ne fa zan su an mafi soyuwa gare daga duk abin da ba su ba ya za mu gano ka son Allah da manzo duk abin da ya saba ma Allah da manzo shi rage kai waci da shi ko wayi shi ko ko ubanka walau kanu aba ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum aw yace ulaika kataba aw aw aw ulaika kataba fi qulubihim al-iman wadannan su aw wadannan an rubuta iman cikin zukatansu amma in ya zan saboda ganin girman wani kana iya saba ma Allah ko saboda jin kunyar wani kana barin abin da Allah ya wajabta gare ka hatta al'ana ya Umar har yanzu ba kai ba ina fatar kun fahimta to wannan kenan don hakan ga kaga ashe yana daga cikin aqida ta ahli sunna wal jamaa yadda da cewa Allah ya rike annabi Ibrahim khalil kun ji daya duk da yake yan jahamiya ba su yadda ba don ba a cewa Allah na soyayya hakan ga yadda da cewa Allah ya magana da annabi Musa magana duk da yake ba su yadda sun ce Allah bai magana Allah ya yi magana da annayin Musa kuma ya yi magana da annayin Muhammadu da ran Isra'il ina fata kun fahimci wannan Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi don haka muna tare da ahlus sunna ko to Allah ya tabbatar mana da aqidar mu ta ahlus sunna sai gaba ta gaba yace wa numinu bil mala'ikati kuma hakan ga mu ahlus sunna wal jama'a muna imani da mala'ikun Allah wannabiyina da kuma annabawan da Allah ya aiko wal kutubi da kuma duk littafan da Allah ya saukar ma annabawa al munazzala alal mursalina waɗanda an ka saukar aka aiko ta hanya ta mutane ka biyowa bude ta ma akai wal kutubi da littafai al munazzalati alal mursalina waɗanda an ka saukar akan manzanni duk mun yi imani da su wa nashhadu kuma muna shaida annahum cewa su manzanni kanu alal haqqil mubin sun kasance akan gaskiya wadda an bayyanan na don me don mu saba ma ashe don mu barranta daga waɗanda na karyata su don me sun karyata su don sun ɗauka karya annaba aka yi to ba mu tare da su mu muna tare da annaba mun tabbatar da annabawa kanu alal haqqil mubin sun kasance akan gaskiya bayyanan na ina fatar kun fahimta to kun ji wata gaba mai muhimmanci ta imani imani da mala'ikun Allah, imani da annabawan Allah, imani da littafan da Allah ya saukan ma manzanni, ko sannan da tabbatar da cewa kuma manzanni sun kasance akan gaskiya. Yace wa hadihil umur waɗannan al'amurra min arkanil imani suna daga rukunnan suna cikin rukunnan imani. Me addalili don me da an kace wajibi mu yi imani da waɗanga abubuwa. Allah ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki ya ce, amanar rasulu bima unzila ilaihi manzon nan muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam tunda yazo da ma'arifa manzon nan yayi imani da abin da an ka saukar zuwa gare shi min rabbihi daga ubangiji ne mina na an ka saukar mai alqur'ani da sauran abubuwan da an duk abin da an ka saukar mai daga ubangiji don akwai abubuwan da an ka saukar mai ba ta hanyar qur'ani ba to duk manzo yayi imani da shi wal mu'minuna haka mu'minan da attare da shi su ma sun yi imani sun muni kenan ko don mun yi imani da abin da an ka saukan mai kullun kowannensu da shi manzo da muminan da a tare da shi amana billahi dukkan sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi sun yi imani da littafansa wa rusulihi sun yi imani da manzanninsa kaga yawan cikin gaba shidda ta imani da annabi ya karanta rukunan imani guda nawa ne guda shidda yanzu mun samu nawa mun samu hudu cikin wagga aya imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan Allah imani da manzanni kaga mun samu hudu saura biyu ko ila akaril ayati wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal magharibi walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin yace laysal birra ba da'a bane an tuwallu wujuhakum ku juyar da fuskokinku qibala al-mashriqi gehen mafitar rana wal magharibi ko mafadatta sallah ita ɗaya ba ita ɗaya imani ba sallah ba ita ake juyar da fuska gayi ba to ku juyar da fuska in gehen gabas in gehen yamma ba shi ɗaya imani ba walakin albirra sai dai wanda an mai da'a man amana billahi shine wanda ya imani da Allah kaga imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira shi abin cikin wancan aya ba wal mala'ikati yayi imani da mala'iku wal kitabi yayi imani da littafan da Allah ya saukar wan nabiyyi ne ya imani da annabawa cikin rukunnan imani shi da mun samu biyat wanda ya rage na kaddara shi da ya rage to ina za mu hissai shi ko za mu hissai cikin hadisin jibrilu wanda ya zo yana manzon Allah tambaya hadisi sai muttafaqun alai yace bin ga akabirni anil imani qala an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi nan mun ka samu imani da kaddara sannan kuma alal istiqra'i ba istiqra'i ba ma sannan cikin wasu ayoyi can kuma Allah ya magana game da kaddara mun karanto su ga da muna cikin fakara ta kaddara ko wa qaddara Allah taqdira inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin kaga ashe kenan Allah ya magana kaddara cikin Qur'ani to kaga waɗannan shidda su ne rukunnan imani ina fatar kun fahimta yace walakin albirra sai dai wanda an mai da'a man amana billahi shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wal malaikati yayi imani da malaiku wal kitabi yayi imani da littafan da Allah ya saukar duk da yake yazo alkitab littafi amma kaga ismul jinsi ne don haka ga sai a fassara shi da littafai wan nabi'i ne yayi imani da annabawa kaga imani bai kenan ko فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان سي الله سبحانه وتعالى يسني إيماني هو الإيمان بهذه الجملة شين إيماني دون جملة لعب وأن أبو بكر قد بيرا وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين يكرا دون دي إيماني دون جملة يكرا مؤمنين ولكن البر من آمن بالله والملائكة كم فهمت to kama ji alal kafirin kama yadda Allah ya sanya kafirai man kafar bi hadhihi jumla wanda duk ya kafirce da wannan jumla bi qawlihi yace wa man yakfur bil wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya kafirce ma Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira to faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bace bata da amani sanciya ashe kafirci shine kafirce mu waɗannan abubuwa imani shine imani da su ina fatar kun fahimta to menene hikimar imamu dahawi ko ko ahlus sunna gaba ɗaya su ce sun yi imani da waɗannan abubuwa domin akwai wasu mutanen da duk ba su yi imani da su ba akwai waɗanda sun ba su yi imani da Allah ba cikin musulmi wani kai muku ba cikin kafirai ba akwai waɗanda ba su yi imani da Allah ba domin yadda sun ka siffanta Allah bai da bambanci da babu sun ce Allah bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai ko'ina kenan mi suna ne babu ana imani da babu duk abin da babu ba imani da shi sun ce ba a cewa Allah na ji ba a cewa Allah na gani ba a cewa Allah na da rai ba a cewa Allah na duk siffofin sun ka musanta su ashe sun imani da shi dole sai ka yi imani da duk waɗannan siffofin da Allah ya siffanta kansa da shi annabi ya siffanta shi da su sannan aka cewa ka yi imani da Allah duk wanda ya mazanta ko da siffa guda cikin siffofin Allah aka cewa imani da Allah a gani sannan sun ka taho kuma yanzu irin su Ja'ad ibn Dirham da Jaham ibn Safwana musulmi ne ko kafin rai cikin musulmi suke misali amma ayyukan suna mai shi su kafin rai to kaga ai duk sun musanta waɗannan siffofin na Allah kuma sun musanta ayoyin Allah wanda ya wa ma yashhadu bi ayatina illa al ba mai musan ayoyin mu sai kafin rai kaga sun musanta don haka kaga ashe duk ana magana ne game da bangarori na bata na cikin musulunci ba wai can anna na, na asali ba akwai cikin musulmi waɗanda ba su yarda da Allah ba don sun musanta shi daga cikin musulmi akwai wanda musanta mala'iku gaba ɗaya ba wata halitta ga su da aka ce ma mala'iku to mala'ikun da Allah ya yi magana ai misali ɗaya ne ya kai da wasu abubuwa irin yadda Allah ke su ke in yana son ya kamar in to wa haka ma annabawa wahayi sai su ce ai wahayi haka ɗai mutum ka jin annabi ka jin an samai sai ya haddace sai ya zo ya faɗa mutane amma ba wani jibrilu da ka tahowa ya kawo ba wani mika'il ba wani asrafilu sun kace duk ƙarya ta kaga shi ba su yi iman da mala'iku ba ina fatar kun fahimta hakan ga duk wanda an ka aiko abu ya karyata shi ya yi imani da shi sun karyata littafan da Allah ya kawo sun karyata manzannin da Allah ya kawo ranar lahira ma ba su yarda da ita ba domin cikin bangarori na na yan bid'a na musulmi akwai waɗanda an da ra'ayin duniya har abada ba za ta yi terminating ba duniya tun da ɗaya akwai ta tun azal akwai ta ba wai da bayan Allah ya duniya ba tun azal akwai ta kuma za ta ci gaba da existing har abada wa ma yuhlikuna illa daharu kaga yan dahariya kenan mutuwar da an ce ana yi yan an mutu ai ba wai mutuwa ta akai ba kamar yanzu wanga in yan mutu ruhi ne yau da ya mutu ba an haihe wani ba to ai ruhi ne ɗaya an kaɗe bai gangan jikin ɗaya ta can ba aiki don an cire ruhi da gare ta amma ruhin wanda an ka haihuwa yau shi an ka sama haka ne continuous da kuma ilal abad haka zai ci gaba da existing don haka ba wata mutuwa balle a tashin ya kuma cikin musulunci aka wannan aqidat su ne yan dahariya wa ma yuhlikuna illa dar ba abin da ke halaka mu illa zamani lokaci ne kawai in yayi terminating sai a gangar jikinka ta kasa sai a zare ruhin a gaggan ganan sai a samu wani kuma shi ma in lokaci ne sai a zare a sa haka na za a yi ilal abad kuma duk wani aqida cikin musulunci akai kaga waɗannan sun yadda da ranar lahira kaga ba su yadda ba to shi yasa yace mu wajibi ne mu yi imani da waɗannan abubuwa me an dalilin da yake wajibi saboda ga sun zo cikin nasoshin Qur'ani da hadisai ina fatar kun fahimta to yanzu kaga cikin ayoyin Qur'ani duk mun samu rukunnan imani guda biyar ko yace wa fil hadithil muttafaq muttafaq ala sahati cikin hadisi wanda an kaɗu akan ingancinsa hadisi Jibril su'aluhu ko wasu alihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma tambayar da shi jibril yawa annabi anil iman daga imani fa qala sai annabi ya ce mai an tumina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi kaga nan mun ka samu shi ko rukuni na karshe imani da kaddara yadda yake wajibi a yi imani da nassan qur'ani haka yake wajibi a yi imani da nassan hadisi inda ya inganta kaga wannan muttafaqun alaihi ne to kaga su ne rukunnan imani guda shida to wasu mutane duk sun musanta su yan kadariya sun musanta kaddara ko kamar yadda wasu sun musanta mala'iku babu mala'iku ma gaba ɗai wasu sun musanta littafan Allah don sun kadata sun musanta manzannin Allah wasu sun musanta ranar lahira sun ce ba wata ranar lahira haka na continuously duniya za ta ci gaba da da sauran su dai ina fatar kun fahimta domin a yi raddi gare su to shi yasa ya ce wajibin mu ne mu mu yi imani da waɗannan abubuwa to ya ce wa ammal mala'ikatu to amma mala'iku ba suna cikin abin da an ka ce a yi imani da shi ba shi dai imani da Allah kowa ya san da shi kuma tun bayan mun yi magana imani da Allah mu yadda da siffofinsa mu yadda da duk abin da ya shafe da sauran ayyukansa ko yana cikin imani da Allah yace to imani da mala'iku wa ammal mala'ikatu fahumul muwakkaluna bis samawati wal ardh sune waɗanda anka wakkala ga tasarrufin sammai da kasai duk abin da ka gana gudana cikin sammai ko cikin kasai su Allah ya wakilta ga tasarrufin su fa kullu harakatin fil alam duk wani motsi cikin duniya fa hiya nashi'atu anil mala'ika tana faruwa ne daga mala'iku kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace cikin alqur'ani ya ce falmudabbira ta amran da kuma masu shirya al'amari su wane ne almudabbira ta amran kaga mala'iku duk al'amarin da ke faruwa sammai da cikin kasai da nan duniya duka su ke shirya su wani wuri ya kira falmuqassima ta amran masu kakkasa al'amari duk abin da zai faruwa in ruwan sama ne in iska ne in mutuwa ce in rayuwa ce in ɗaukakawa ne in ƙasƙantawa ne in talauci ne in arziki duk komi na na suke kakkasawa digo na ruwa nawa za a yi bana sakkwato nawa za a yi yabo nawa za a yi tangaza nawa za a yi makka fara nawa duk wa an ka wakilta su mala'ikun wahumul mala'ikatu inda ahlil imani su waɗannan almudabbiratu amran da muqassimata amran mala'iku ne inda ahlil imani gun masu imani wa atba'ir rusul kuma mabiya manzanni mun yadda cewa mala'iku ne wasu kuma suna cewa ba mala'iku ban tauraru ne wa ammal mukazzibuna bi rusuli amma waɗannan ƙaryata manzanni almunkiruna lissani masu musul Allah wanda ya yi aiki fa ya kulu suna cewa hiyar najum taurari ne ake nufi ba mala'iku ba don me saboda su gaba ɗaya ba su yadda da cewa akwai wasu abu mala'iku ba mala'ikun da Allah ya ambata misaltawa ɗaya ne yake game da yadda yake wasu abubuwa wa qaddala alkitabu was sunna alqur'ani da sunna sun dalilantar ala asnafil mala'ika akan dangogin mala'iku mala'ikun kun ba dangi guda bane dangi dan kala kala ne wa annaha muwakkalatun bi asnafil makhluqati kuma su mala'iku waɗanda an ka wakkala ne ga dangogin halittu wa annahu subhanahu wakkala bil jibali mala'ikatan kuma Allah ya faɗi cewa ya wakkala wasu nau'in mala'iku ga kula da duwatsu akwai mala'iku masu kula da duwatsu ina mun ka gano haka nan lokacin da annabi in ka dibi hadisin da bukhari da muslim sun ka fitar tahiyya annabi wa azi da'ifa da sun ka koro shi sun ka jijjewai sun ka yi mai wulakanci dai yana cikin taya bakin ciki ya rufe shi bai san inda ya yi ba sai jibril ya zo ya ce ga mala'ika wanga shi ke kula da duwatsu allah ya ce duk umarnin da kan bashi ya bi sai mala'ikan duwatsu ya ce ni ne in kana so in ɗauku duwatsun nan in make su kaga ashe kenan akwai mala'ikan da ka kula da duwatsu shi ya ka aiki ne annan kula da duwatsu ina fatar kun fahimta to shi ne ya ce wa annahu subhanahu wa kala bil jibal mala'ikatan Allah ya wakkala wasu mala'iku ga kula da duwatsu wa wakkala bis sahabi wal madar mala'ikatan ya wakkala wasu mala'iku ga kula da girgira gizzai da kuma ruwan sama ina fatar kun fahimta su mala'iku suke kora giragizzai in ana son a yi ruwa yabo sai a kirkiro girgije nan sai mala'ika ya kora shi ta yabo ce ta zubar da ruwa kuma lita lita dubu biyu aka so ka zubar abin ga drop guda bai kara bisa ga litan nan dubu biyu shi yasa wata rana an hana rawa kuna jin daɗi ba su isa ba sai ku ɗaya an ɗauke umarnin da an ka ba mala'ika kenan wata rana su ishe ku ku so a ɗauke a ki ɗaukewa umarnin da an ka ba sai an isuwa kun fahimta wa wakkala bin rahimi mala'ikatan kuma Allah ya wakilta ma mahaifan mata mala'ika tudabbiru amran nudufa wadda ke kula ke shirya al'amarin ɗigun maniyyi hatta ya timma khalqa har sai halittar ta ya cika mun karanto ya cikin bukhari akwai mala'iki wanda iyaka aikin da Allah ya bashi kula da mahaihinnin mata don haka ta sha maganin falanin duniya gaba ta iya kashe abin da Allah ya so halittawa kun fahimta shi yasa ka ga mace tana family planning sai ga ciki thumma wakkala bil abdi ko mala'ikatan sannan Allah ya wakilta wasu mala'iku ga bawa kowane bawa lihibzi ma ya amalu domin tsare abin da bawan ke aikatawa wa ihsa'ihi da kiyaye shi wa kitabatihi da rubuta shi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna wa wakkala bil maut mala'ikatan kuma ya wakilta mutuwa mala'iku mala'ikan mutuwa da mataimakanai shi dai yana iya amsar yana iya rike kai amshi rayuwarka amma kuma sai an hagamo shi da rakiyar mala'iku don haka ko ko tausa baka ishe su ba ina fatar kun fahimta wa wakkala bis su'ali fil qabr mala'ikatan kuma ya wakkala wasu mala'iku iyaka aikin tambaya cikin kabari matambaya tambaya nawa ne uku man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka ba a tambayar ka wane ne shehin mazabarka mecece mazabarka mecece alƙiblarka wannan duk mai kawa'idi ya kara wannan shiririta ina fatar kun fahimta wa wakkala bil aflaki mala'ikatan yuharrifuna kuma ya wakkala ma falaki falaki mala'iku waɗanda ke motsar da ita wa wakkala bi shamsi wal qamar mala'ikatan kuma ya wakkala wasu mala'iku masu kula da rana da wata ina fatar kun fahimta kullun fi falakin yasbahuna shi yasa ka ganin babu tsayi rana kullun ta tahi ta dawo haka wata wa wakkala bin nari wa iqadaha wa ta'dhibi ahliha wa imaratiha mala'ikatan kuma ya wakkala wasu mala'iku da kula da wuta wa iqada da hurata in ta danyi sanyi sanyi sai su koma hurata wa ta'dhibi ahliha da azabtar da mutanen da a cikin ta wa imaratiha da kuma raya ta ita wuta ta zanna abadan ila al-abadi sabanin ra'ayinsu ibnu taymiya shi da almajiri ibnu al-qayyim sun kai ta lalabiya sun kace wuta akwai lokacin za ta kare akwai lokacin za ta kare malamai sun musanta musu Allah ya gafarta musu li kulli jawadin kabawa kowane ingarman doki yana tuntube don haka nan ibnu taymiya yayi tuntube kuma alhamdulillah saboda adalci na ahli sunna ga duniyar ahli sunna nan dai da baya muna da irin ibnu taymiya to haka malaman sunna na da baya sun ka biyo sun kai mai raji ina fatar kun fahimta ina zan ko albani ya yi raddi ya samu ta risalatun fi raddi alal qa'ilina bi fana'in nari raddi akan masu magana game da karewa wuta ce akwai lokacin da wuta za ta kare gaba ɗaya ina fatar kun fahimta yanzu an yi musu raddi wannan dai ra'ayin kuskure ne Allah ya gafarta musu wa wakkala bil jannati wa imaratiha wa garasiha wa amala alati mala'ikan kuma Allah ya wakilta wasu mala'iku da kula da aljanna da raya aljanna da dashinta fulawa ko yaushe ta, ta zan very fresh da sauran abubuwan da an ka dasa cikin aljanna wa amala alati da kuma aikin kayayyakin ta kwaccenta da sauran abubuwa kullum ana modernizer ana sabuntawa kwacciyar da an kawo magiya da ita jiya in an jima in kannewa ba da ita za a kawo wata za a koma ya sabbi to mala'iku ke kula da wannan fal mala'ikatu a azam junudullahi mala'iku dai su ne mafi girman rundunonin Allah duka kamar yadda ya ce wa ma ya alam junudu rabbika illa huwa su wane ne junudu rabbika nan mala'iku ba wanda ya san adadin su illa shi don haka duk rundunar da ka sani ta Allah iska rundunar Allah ce ruwa rundunar Allah wuta aljannu mutane duka akwai rundunonin Allah cikin su to amma mala'iku su ne mafi girman rundunonin Allah duka minhum cikin su an ka samu wal mursalati urfan wal asifati asfan wal nashirati nasharan fal fariqati farqan fal mulkiyati dhikran fal muqassimati amran ko eh eh uzura aw nuzaran ba mun yi suratul mursalati ba kwanaki to kaga duk waɗannan da al mursalatu da al asifatu da an nashiratu da al fariqatu da al mulkiyatu waɗannan duk nau'i ne na mala'iku wa minhum kuma daga cikin su mala'iku an ka samu wannan zai'ati garkan wannan shidati nashdan wasabihati sabhan fasabiqati sabqan fal mudabbirati amran kaga duk waɗannan dai nau'uka ne na mala'iku kuma kowane da aiki ne wa minhum kuma daga cikin su mala'iku an ka samu wasafati saffan fazajirati zajran fattaliyati zikran kaga duk nau'uka ashe mala'ikun kala kala ne kuma aikin su daban ina fatar kun fahimta to to haka dai yace to amma duk in ka tara mala'ikun wa ru'asa wa ru'asa'uhum al-amlaku salasa waɗanda ajagororin su mala'iku tunda ko gidan giya akwai sarki balle bayan Allah na gari mala'iku bayan Allah ne na gari yace la la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsiruna yusabbihuna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna wani wuri yace la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum duk mala'iku ne wani wuri yace wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna wani wuri yace yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma wannan yana nuna mala'iku dukkan su masu da'a ne babu kangarare ko guda cikin mala'iku kun fahimta to waɗanda a shugabanninsu guda uku ne jibra'il shine head boy duka sannan assistant head boy shine mika'il sannan israfil yana suna cikin prefect ina fatar kun fahimta to waɗannan mala'ikun guda uku su ne jagorori jibrilu da mika'ilu da israfil sannan kuma wannan na nuna mana cikin mala'ikun Allah akwai waɗanda Allah ya faɗa mana sunansu akwai waɗanda ya bari mala'iku kawai kaga an faɗa mana sunan jibrilu man kana aduwan li jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwun lil kafirin kaga ya ambaci jibril da mika'il israfil ya zo cikin hadisi malakul mauti ya zo cikin hadisi hadisin da yace azara yake rashi azra'il bai inganta ba abinda ya inganta qul ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum mala'i malakul mauti ya inganta ko sannan akwai malik sannan akwai ridwan sannan akwai raqibun da atidu da mi kuma to ga sunan dai wasu dai sunayensu ya zo cikin ƙur'ani ko saura kuma an bar su nan cikin jumla ya ce to waɗannan su ne mala'iku su ne shugabanni muwakkalu na bil hayati su an ka wakkala da rayuwar bil adama misali fa jibril jibrilu muwakkalun bil wahayi an wakkala shi da kula da wahayi alladhi bihi hayatul qulubi wal arwah wanda yake da wahayi zukata da da ruhi ke rayuwa wa mika'il shi ko mika'il muwakkalun bil qatari shi an ka wakkala ga ruwan sama duk inda ka ga an yi ruwan sama to jibrilu mika'ilu Allah ke wakkalawa ko alladhi bihi hayatul ard wanda da ruwan sama ƙasa ke rayuwa wanda ba ta da tsirrai wal haywan da dabbobi da sauran halittu duka wa israfil israfil shi ko muwakkalun bin nafsi shi an ka wakkala ga bushin qaho bushi fi suri cikin ƙaho alladhi bihi hayatul khalqi wanda yake da busan nan ta biyu in yayi busa ta biyu thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna da shi duk halittun Allah gaba ɗaya ba wai mutane ɗaya ba duk halittu da shi busan nan ta biyu suke rayuwa ba adam matin bayan mutuwarsu to waɗannan su ne shugabanni fahum rusulullahi su mala'iku manzannin Allah ne fi halki cikin halittunsa wa amri da kuma kula da al'amarinsa wasu fara'uhu kuma jekadunsa ne baina huwa baina ibadi tsakaninsu da ra'ayinai wa yanziluna al'amra ko kuma suna saukowa da umarnin Allah da umarni min indi da wuri nai fi a qadaril alam cikin yankukukan duniya wa yas'aduna ilayya kuma suna takawa zuwa ga Allah bil amri da umarni sai su taka yanzu ba akwai mala'ikun da nayi nayi duty da mu ba to ga sallar subahin za mu yi sallar subahin lokacin subahin sai su taka sai su tai can sannan masu monin su taho su ko ina fatar kun fahimta duk abin da mun kai ne yau su rubuta sai su tai su kai ma Allah alhali yahi su sani don haka ayi alkhairi wa qad attati samawati bihim saboda yawan su sama sai da ta yi kuka saboda su kamar yadda mun kai hadisi sahihi annabi ya ce attati samawatu wa huka alaiha anta idda sama ta yi kuka a ɗiɗi shi ne sautin sirdi na raƙumi ‘yan an kawa raƙumi lodi ko ka hau kugin nan da sirdin raƙumi don an aza mai kaya ko wani mutum mai nauyi kugin nan da sirdin raƙumi kai shi ne a ɗiɗi to sama ta yi irin wannan kugi saboda nauyin da an bisa gare ta menene yan nauye ta har ta yi kugi yace sama ta yi kuka bihim da su mala'iku wa huqalaha anta yadda kuma ya cancanta gare ta yi wannan kukan to menene yan nauye ta har ta yi wannan kugi ma fi ha mawdu arba'i asabi duk sama duk fadin sammai ba wani wuri da adda gwargwadon yatsa hudu kaga yanzu gwargwadon yatsa hudu ga teburin ga ba ga yatsu nan hudu ba to ba wani wuri wanda ka wanda ka tare gwargwadon yatsa hudu a sama illa wa malakun qa'imun face akwai wani mala'iki tsaye yana bautar Allah aw raki'un ko yayin ruku'i ga Allah aw sajidun lillahi ko ya sujuda ga Allah duk sun mala'iku sun cika ta duk man nan sun cika saboda nauyin da sai da ta yi kuka irin kuka ta yi kugi irin kugin da sirrin rakumi ke yi waya da kulul baital ma'amuri minhum kuma daga cikin mala'ikun da asama banda wayanda annan duniya tare da mu wayanda a can kullun sahiya daga cikin su waya da kulul baital ma'amuri minhum kulla yawmin sab'una alfan mala'ika dubu saba'in ke shiga baitul ma'amuri yana can sama ta bakwai annabi ya bamu labarin baitul ma'amuri da hadisin mi'raji ko sama ta bakwai baitul ma'amuri yake to kullun mala'ika dubu saba'in sun shiga cikin baitul ma'amuri sun bauta ma Allah la ya na ilaihi sannan in sun ga waɗanda na shiga yau dubu saba'in ba su sake koma zuwa gare shi akar ma alayyan har ƙarshen rayuwarsu gobe wasu saba'in dubu saba'in ka shiga jibi tun ran da Allah ya halarci ɗakin kullum saya mala'ika dubu saba'in sun shiga har Allah ya naɗe ƙasa hatta ya rasa al'arda arda wa manfiha kullum sai mala'ika dubu saba'in sannan duk dubu saba'in da sun ka shiga ba su koma shiga ne har abada kullum sabbi don haka wasu adadin mala'ikun Allah to wannan game da mala'iku kenan don haka mala'iku gaskiya ne ko ƙarya ne mala'iku gaskiya ne sannan ya ce wal qur'anu mamlu'un bi zikril mala'ikati qur'ani ciki yake da ambaton mala'iku wa asnafihim da dangogin su wa maratibihim da darajojin su fataratin yuqrinullahu ta'ala ismuhu bismihi wata rana Allah na hada suna ne da sunan su ko wa salatahu bi salatin yana hada salati nai da salatin sa inna Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wa yudifum ilayhi kuma wata rana yana raba su zuwa gare shi fi muwada fi muwada tashrifu wurin daukakawa don a nuna darajar su wa taratan yadhkur hafahum bil ar wata rana yana ambatun kewaye wadda sun kawa al arshi wa hamlahum da kuma daukar da sun kawa al arshi wa maratibahum min ad-dunya da kuma matsayin su na kusancin su ga Allah wa taratan yasifun bil ikrami wal karami wani lokaci yana siffanta su da daraja da kuma girma wacce karibi da kuma kusanci wurin Allah wal ulu da daukakar su wa tahara da tsarkin su daga zunubi wal quwa da karfin su wal ikhlas da kuma ikhlasin su don haka duk Allah ya bada labarin wannan game da mala'iku cikin Qur'ani misali wani wuri Allah ya ce kullun amana billahi kowanne da cikin manzon Allah da muminan da aka da shi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi kaga sai Allah ya haɗa shi da mala'ikun ya haɗa kansu da mala'ikun wani wuri ce shahidallahu annahu la ilaha illahu Allah ya yi shaida da kai ne cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ikatu haka mala'iku sun yi shaida ba abin bauta sai Allah kun fahimta wani wuri ce huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatahu Allah shine yake muku addu'a shi amma ana salati ashe ba annabi dai Allah ya wa salati ba har mu Allah ya muna huwa allazi yusalli alaikum shine yake muku salati wa mala'ikatu da mala'ikunsa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wani wuri yace allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu waɗanda ke dauke da al-arshi wa man hawlahu da waɗanda ake waye da shi yusabbihuna bihamdi rabbihim ga aikin su nan suna tasbihi tare da gode ma ubangijin su wa yu'minuna bi kuma suna imani da shi wa yastaghfiruna kuma suna neman gafara lil ladina amanu ga mu'minai su wane ne a dauki da al'arshi da waɗanda ake waye da shi kaga mala'iku wani wuri yace bal ibadun mukramuna a a mala'iku kan wasu irin bayi ne abin girmamawa ashe akwai su ko babu sun da Allah kira su bayi ashe akwai su wanda yace babu su kaga ya musanta maganar Allah wani wuri yace innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa law yasjuduna innal ladina lalle waɗannan inda rabbika da auren ubangijinka su wane ne auren ubangiji mala'iku to ga aikin su nan la yastakbiruna an ibadati su ba su girman kai ga bautar Allah wa yusabbihunahu suna tsalkake Allah wa law yasjudu kuma suna sujuda gare shi shi kadai wani wuri yace fa in istakbaru in kun yi girman kai ya ku mutane falladina inda rabbika to waɗanda an wurin ubangijinka mala'iku kenan yusabbihuna lahu su suna yin tasbihi gare ba su girman kai ga bauta tai suna yin tasbihi gare bil layl wan nahar dare da rana wahum su la yasamuna ba su kosawa ga ga tasbihi ga Allah ga bautar Allah don kenan ko ba ku yi ba Allah na da masu yi wani wuri ya kira su kiraman katibi na masu girma ne kuma marubuta ashe akwai su ko babu su akwai su they are in existence they really exist wani wuri ce kiramin barara masu girma ne masu da'a wani wuri ce ya shahadu hul muqarrabuna muqarrabuna makusanta wurin Allah ya shahadu suna halarta tai su wane ne al muqarrabuna duk dai mala'iku ne la la yasammauna ila al mala'il a'la su kafirai ba su iya yin saurare zuwa ga jama'an nan madaukaka su wane ne al mala'ul a'la cikin wannan aya mala'iku wa kadhalika al ahadith an nabawi haka hadisai na annabi fa ɗafi hatun masu waɗanda na yawaita ne bi zikirin da ambatonsu fali haza kana imanu bil mala'i saboda haka imani da mala'iku ya kasance ahadal usulil khamsa ɗaya da cikin asullan nan guda biyar allati hiya arkanul iman wanda yake rukunne ne na imani ina fatar kun fahimta don haka imani da mala'iku wajibi ne Allah ka shaida mun imani da su wa ammal anbiya to sai annabawa bayan imani da Allah sai imani da mala'iku ko bayan imani da mala'iku sai imani da annabawa yace wa ammal anbiya wal mursaluna to amma annaba da manzanni su kuma fa alaynal iman ya zan wajibi akan mu yi imani bi man sammalla bi man sammallahu ta'ala da duk waɗanda Allah ya ambata cikin su fi kitabihi cikin littafinsa min rusulihi da cikin manzanninsa domin cikin qur'ani Allah ya ambaci sunan wasu annabawa wasu kuma bai ambaci sunayensu ba minhum man qasasna alaikum wa minhum man lam naqasas alaikum wa kallama Allah Musa ta kalima daga cikin annaba akwai wani mun ka labarta muku cikin su akwai daga cikin su Allah ya bamu labarin 25 su ya ambaci sunayensu akwai Adam akwai Nuhu akwai Idris akwai Hudu akwai Salihu akwai Ibrahim akwai Lutu akwai Isma'ila akwai Ishaq akwai Yaqubu ko akwai shu'aibu akwai aliyasahu akwai zulkifl akwai zulkifl akwai dawuda akwai suleiman akwai musa akwai isa akwai aliyasahu akwai yunusa yunus ibn matta akwai haruna akwai yusuf madalla akwai na ambace yaqubu akwai yahaya da zakariya babansa akwai hudu akwai eh eh akwai ludu akwai ludu ha eh ayyuba duk mu ambace su mu ambace shi'ab mu ambace a takaice da ya ambace 25 to su 25 din nan da Allah ya ambata wajibi ne mai imani da su wal imanu bi anna Allah ta'ala arsala rusulan kuma wajibi ne mai imani cewa Allah ya aiko su manzanni suwahun waɗanda ba ko bancin waɗannan da ya ambaci sunayensu wa anbiya kuma ya aiko annabawa yace wajibi ne kuma mai imani cewa Allah ya aiko wasu manzanni bancin waɗancan da ya ambata da kuma annabawa ashe kenan akwai bambanci tsakanin annabi da manzo to ku bambanta me bambanci tsakanin annabi da manzo matsala ce wadda malamai na kai ruwa rana game da ita me bambanci wane ne annabi wane ne manzo eh
manzo wanda an kaba littafi to shi kuma annabi wanda an ka aiko shi a kamar shari'a wani manzo madalla good inda an ka hito fassarar da mallaman gargajiya ka yi mana ita ce manzo wanda Allah ya aiko ma wahayi ya umarci ya tsidan ma wasu annabi kuma wanda an ka aiko ma wahayi amma an ka ce yayi shi ɗaya ko mata ta ba yadda ya ba ba to ba annabi ko mallam bashiru gwiwa da an mallami ɗai ya san ilimi ya ɓoye ya ki faɗa mata ta ya lahi ko bai ba kaga shi ɗaya ishe ka to ina ke tumanul ilmi yake am aiko ma hayi a ce koma ta ka faɗa ma kaga wannan fassara san bata yi ba don haka fassara mahi kyawo shine manzo shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ma wahayi da da littafi an aiko shi da littafi an yi umarni ya faɗa ma wasu shi ko annabi wanda ya biyo bayan manzo mai littafi Allah ya bashi annabci an aiko mai wahayi amma babu babu babu babu babu littafi sai an ka ce yayi aiki da shari'a wanda ya gabace shi to wannan shine annabi kamar misali annabin Musa kaga Allah ya bashi littafi ko annabi Haruna annabi ne ko ba annabi bane annabi an bashi littafi kaga ba a bashi littafi ba da shari'a wa yaka aiki shari'a annabi Musa eh bi sunan yaron nan na annabi Musa Yusha'u Yusha'u shi ma annabi ne bayan wuce annabi Musa shi an kawa annabci shi ya hau khalifa an bashi littafi da shari'a waye aiki da shari'a annabi Musa kaga waɗannan su ne annabawa wancan shine manzo to wannan ita ce mafi kyawun fassara kun fahimta la ya'lamu asma'uhum ba wanda ya san sunayensu su sauran annaba da manzanni wa adaduhum da yawan su illa Allah ta'ala sai Allah allazi arsala wanda ya aiko su fa'alaina al-imanu bihim jumlata abinda an ka nema gare mu shine mu yi imani gare su dunkule la'annahu lam yati fi adadin nassun domin ba wani nassi ko daga Allah ko daga annabi da yazo da yawan don haka masu cewa annabawa dubu dubu dubu ɗari da dubu kaza da wannan duk gargajiya ce gargajiya ce wannan ba ilimi ba ne wa ƙarƙala ta'ala to ga abin da Allah ya ce ba ku wa ma a hasan min Allah ƙila to wala ya nabi uka mislu kabirin to ga abin da Allah ya ce game ya ce wa rusulan da kuma manzanni ƙar asasnahum alayka waɗanda mun labarta su gare ka min qablu tun gabanin ka wa rusulan da wasu manzanni lam naqassushum alayka waɗanda ba mu labarta masu ba tunda ba labarta mai su to ina da sanin su to tun da bai sani ba wanne ne ya fi shi ilimi da zai sani madalla eh to sai fa ita gargajiya wa qala da su yan gargajiya babu ruwansu da shari'a duk abin da ya musu daɗi faɗi su kai Allah kuma ya ce wala qad arsalna rusulan min qablika haqiqa mun aiko manzanni gabanin ka kai annabi minhum cikin su man qasasna alayka akwai wanda mun ka labarta ma wa minhum cikin su man lam nakasu alayka akwai wanda ban baka labarin sa ba don haka tunda ban baka Allah shi ka faɗa mai bai faɗa mai ba to ina da sanin su wa alaynal imani kuma wajibinmu ne mu yi imani bi annahum cewa su manzannin ballagu sun yi da jami'a ma ursilu bi duk abinda an ka aiko su da shi alama amarhumullah bi akan abinda Allah ya umarce su ba wanda ya boye manzanci cikin su wanda ya tuhumci annabi da boye wani abu sai da bayan ba yan tijjaniya wannan ya kafirta yayi ƙarya kuma ya kafirta kuma ya zalunci manzon Allah manzon Allah bai boye komai ba inji Aisha ba ku wanda ya san manzon Allah kamar Aisha kun fahimta don me saboda yan tijjaniya da sun kawo salatu an ka ce to manzon Allah ya san da ita an ka ce eh to don me bai faɗa ma al'umma ta ba an ka ce domin ya san cikin al'umma ta sannan ba wanda ya ce ba wani daraja ta ya kai a faɗa mai salatul fati shi yasa sai da wani dan baya ya zo sannan wai shi ya faɗa ma yan baya yan baya kaga wannan ƙarya ce kuma kafirci ne kuma nakasa darajar manzon Allah ne an zalunci manzon Allah Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi ko wa'annahum bayyanuhu kuma su annabawa sun bayyana saƙon nan da Allah ya aiko su da shi bayanan wani irin bayani la yasma'u ahadan ba wanda ke la yasma'u ahadan mimman ursulu ilai jahalu wanda yake jahiltar bayanin da sun kai baya halatta ga kowa daga waɗanda an ka aiko su zuwa gare shi wala yahillu khilafu kuma duk sabanin bayanin su baya halatta duk abin da ya saba bayanin su baya halatta Allah ya ce fa hal alal rusuli ba komi akan manzanni illa al balagul mubin face i da sako bayyananne wani wuri ya ce fa'in tawallau in kun juya baya ku kafin rai fa'in na ma'alaikal balagul mubin kawai abin da abisa gare kai annabi shine idu sako bayyanan ne wa in tudi'u wani wuri Allah ce in kun bi manzon Allah ta hata dukun shari'a wani wuri ce wa ma Allah rasul illa al balagul ba abin da yake akan manzon nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai idu sako bayyanan ne wa ti'ur rasula fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al balagul don haka Allah da ya ya musu taskiya cewa sun isuwa mu ma mun shaida cewa sun isuwa Allah ya ƙara tsira da aminci gare su wa amma ulul azmi min ar-rusul to cikin manzanni kaga ashe mataki uku ne matakin farko su ne annabawa waɗanda Allah ya aiko masako amma ba ba su da littafi an kace su bi shari'a wanda ya gabace su daga annabawa waɗanda an gaba gare su ne manzanni waɗanda an ka ba littafai da shari'a mai cin gashin kanta ba a ce su bi shari'a wani ba an kawo musu tasu to ko cikin manzanni kuma akwai biyar masu daraja su ake kira ulul azmi minar rusul ina fatar kun fahimta shine yace wa amma ulul azmi minar rusul amma ulul azmi minar rusul faqad qila fiha aqwalun an faɗi maganganu game da su a hasanuha mafi kyawu ma naqalahu al-bagawi shine abinda imam al-bagawi ya ciranto shi wa gairu da wani nai an ibn abbas wa qatada daga dan abbas da qatada annahum cewa su ne nuhu annabi nuhu alayhi salam wa Ibrahim da annabi Ibrahima wa Musa wa Isa wa Muhammadun salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'ina waɗannan su ne ulul azmi min rusuli to ko cikin manzanni kuma waɗannan su a hede hede hede boys kaga annabawa sannan manzanni sannan ulul azmi min rusuli ina fatar kun fahimta sannan ko cikin ulul azmi min rusuli bai kuma wane ne hede boy annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wahum al-mazkuruna fi qawli ta'ala sune waɗanda Allah ya ambata ina mun ka samu wannan sune waɗanda Allah ya ambata ga zance yace wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna lokacin da mun ka rike alkawari ga annabawa wa minka kuma mun ka rike alkawari gare ka kai annabi wa min nuhin mun ka rike shi daga nuhu wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wa akhadna minkum mithaqan galiza ina fatar kun fahimta kaga biyar din nan wani wuri kuma ya ce shari'a lakum min addini Allah ya shar'anta muku shari'a ta addini ma wasa bihi nuhan abinda yawa annabi nuhu wasiya game da shi wallazi auhayna ilayka da abinda mun kai wahayansa zuwa gare ka wa ma wasana bi ibrahim da abinda mun kai ibrahim wasiya game da shi wa musa wa isa nan ma ya ambace su biyar cewa me an aqimud dina duk Allah ya yi muku wasiya cewa ku tsaya da addini wala tatafarraqu fi kakkurar raba ba sharri cikin musulunci kamar rabuwa Allah ya tsare mu daga rabuwa kabura alal mushriki na mata tsuru da abinda kake kiran musulmi na azo a hadu akan kalma guda la ilaha illallah ya girma akan mushrikai suna ganin girma ne wa ammal imanu to bayan kai imani da annaba da manzanni kai imani da waɗanda an ka ambaci sunayen su kai imani da su jumlatan ko kai imani da ulul azmi minar rusuli to sannan kuma sai ka zo ka yi imani kuma da hida boyansu duka shine annabi Muhammad alal istiqlal wa amma al iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi kuma imani da annabi Muhammad fa tasdiquhu shine gaskanta shi ga duk abin da ya faɗi wacce ba ma ja bi da biyar duk abin da ya zo da shi mina shari'i na shari'o'i ijmalan dunkule wa tafsilan da da rarrabe duk abin da ya tabbata ga rai sai ka sallama alal ra's wal ayn to shi aka yi imani da amma ka yi imani a ce ma manzon Allah ya yi umarni umarni na wajabci yace khaliful majusa cikin wani hadisi yace khaliful yahuda wani hadisi yace khaliful khaliful yahuda wan nasara wani hadisi yace khaliful mushrikina duk waɗannan riwayoyin sun inganta ku saba ma majusu ko ku saba ma yahudu ko ku saba ma nasara ko ku saba ma yahudansu ko ku saba ma mushrikai akan me annabi ya ce ku cika geme ku aske gashin baki sai ka aske geme ka bi manzo Allah ko ka saba ka saba ba hana dai in kana cikin wanda sai da gemmon ka ba su wane ne na sai da gemmon su ma'aikacin damara ma'aikatan damara kaga su sun sai da gwamnati gemmon su an biya wannan su za a yi musu uzuri amma su yan ma musulunci kuɗin nan kuma da sun kai za su ci amma ba ma'aikacin ɗamara hake ba domin yanzu da su aske geme su shiga ayyukan su taimaka ma addini da shi da su bar gemen su ba ayyukan wani ya shi ga inda duk ɓanna biyu ta haɗu a dibi wadda ta yi sauƙi a yi to aske geme shi an da sauƙi su shiga ayyukan nan in mun karza cikin ayyukan nan babban nata don haka sai a yi musu uzuri akan irtikabu a kafin dararayin kasu ce aski gemi ya halatta a lalura ta halatta a lalura tu biyu mahazurat ina fatar kun fahimta to ka gani annabi ya ce musulmi namiji banda mace ja tura ce ka tauce idon sau ka babba lingun ka kasa ka yi imani da manzo Allah kuma har ya tabbatar da wuta don Allah cikin mu ka so shiga wuta ka ji makunnan ka ka ji annabi ya ce wuta in ka yi imani da manzon Allah in ba kare ta manzon Allah kai ba san wanda zai hukum bari wannan kai wuce idon sau ba ana mantuwa da wuta balle ce wallahi mantuwa ne in ka mance da wuta ko ka zan sakari duk wanda ka mantuwa da wuta ya zan sakari don yana wasa da rayuwarsa da sauran abubuwa da don haka babu zaman lafiya gare mu illa mu bi manzon Allah to Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi to sai rukunin imani na gaba wa ammal imanu bil kutubil munazzalati alal mursalina imani shi kuma da littafan da anka saukar akan manzanni fa numinu bima sammallahu ta'ala minha muna imani da duk littafan da Allah ya ambata da cikin littafan fi kitabihi cikin littafi ne min at-taurati na at-taura wal injili da injila wal zabur da zabura Allah ya ambaci at-taura cewa ya ba annabi Musa ko Allah ya ambaci linjila cewa ya ba annabi Isa ya ambaci zabura wa ake na Dawuda zabura ka gani wa numinu bi anna lillahi ta'ala suwa zalika kutuban kuma muna imani cewa ko bancin waɗannan da Allah ya ambata cikin Qur'ani kuma Allah ya yana da wasu littattafai anzalaha ala anbiya'i wanda ya saukar da su akan annabawansa la ya'rifu asma'a ba wanda ya san sunayen waɗannan littattafan wa adada da yawan su illa Allah ta'ala don haka Allah ya saukar da littafi kaza da kaza wannan duk gargajiya ce gargajiya mugunyan haraka to bayan an yi imani da littattafan da Allah ya saukar ma annabawa kuma sai a yi imani da shugaban littattafan duka shine alqur'ani wa amma al-imanu bil qur'ani fal iqrar bi abinda ya imani da qur'ani shine ka tabbatar da shi ko wattiba'u ma bi da biyar duk abinda a ciki abinda Allah ya ce ayi kai gurgurun samun ikon ka wanda ya ce a bari ka nisantai wa zalika amrun za'idun alal imani bi gairi wannan al'amari ne mai karuwa akan imani da wani ne min kutub bayan ka yi imani da littafan Allah duka kuma ka zo alal istiqlal ka yi imani da alqur'ani kamar yadda bayan ka yi imani da manzannin Allah duka annabi Muhammad na cikin su kuma ka zo ka yi imani da annabi shi kadai kuma ina fatar kun fahimta annabi da qur'ani suna da wannan darajar فعلينا الإيمان واجب من يمي إيماني بأن الكتب المنزلة للتفن دا أنك سوكر على رسول الله أكم من زنها الله أتتهم من عند الله دل التفن سنزوم من زني دورا الله كم فهمت وأنها حق كم دل التفن غسكياني وهدى كم شرياني ونور كم حسكيني وبيان كم سنزو دا بياني وشفاء دا معغني وشفاء لما في الصدور كما يد الله كلا قرآني wa ƙala ta'ala Allah ya ce ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce mun yi imani da Allah da duk abin da an ka saukar zuwa gare mu ila qawli wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim haka mun yi imani da duk abin da an ka ba annaba da wurin ubangijin su wani wuri yace alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala tawrata wal injila min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan kaga ya ambaci at-taura ya ambaci linjila ya ambaci al-furqan wanda qur'ani kenan wani wuri yace amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzo muhammadu ya yi imani da duk abin da an ka saukan mai da wurin ubangiji ne wani wuri ce afala ya tadabbaru na alƙawa mutane ba su tsaya su yi la'akari da qur'ani walau kana min inda gairi lada a ce da wurin wani wanda ba Allah qur'ani yake ba lawajadu lalle da mutane sun samu ikhtilafan kafiran sabani mai yawa ma'ana kurakurai masu yawa ciki amma babu kuskure ko kwara guda wannan shi abbanmancin qur'ani da duk littafin da mutum ya duk littafin in dai mutum ya rubuta shi ko shi wane ne dole a samu kuskure amma daga cikin mu'jiza ta Qur'ani babu kuskure ko guda ila gai da zalika zuwa wannan wannan dai min al-ayati na ayu addallati ala anna Allah takallama ga cewa Allah shi yayi magana da littafan wa annaha nazalat min indi kuma littafan sun sauko ne da wurin Allah wa fi zalika cikin wannan isbatu sifatil kalami akwai tabbatar da siffan magana ga Allah wal uluwi da kuma daukaka don yace shi ya saukar saukuwa da ina zuwa ina da sama zuwa ƙasa shi ya nuna yana sama da dai zuwa sauran ayoyin da ya kawo waɗannan dai suwa an ka nemi a yi ina fatar abin ya bada ma'ana Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Allah ya tabbatar mana da imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to jiya jiya wani ya manci makullai nai Mm.